النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أتشيك بدا فسر تفسيرة الأنام في أن العلم هو الإمام na malamu shehul islam ashir haji ibrahim alhaji abdullahi da kaulayi daga madallahu rahmatihi yana magana akan ayoyi da suka nuna a cewa masu tsoron allah su wane ne allah ya faɗa a cikin alkur'ani shine ke cewa ya faɗi hujja na farko zai kawo na biyu yace inda zahirar ayati zahirin aya da Allah yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama yadullu ala annahu laysa lil jannati ahadun ila al-ulama yana nuni cewa idan ana neman yan aljanna babu sosai malamai wa zalika li anna kalimata innama kalmar cewa innama iyaka lil hasri iyaka cewa ne ma'ana ba kowa da kowa ba to dalili kuma ya za ka yi ka tsoraci abin da baka san shi ba wanda bai san Allah ba ya ba zai ji tsoron su duk wanda ka ga yana jarun daka yana sabon Allah gaba gadi bai san Allah ba ne da ya san Allah ba zai iya sabon sa ba to shine Allah yake cewa masu tsoron Allah iyaka kadai malamai nam haza wannan ya dullu ala anna khashyatallahi ta'ala la ta hasulu illa lil ulama wannan aya yana nuna cewa tsoron Allah bai tabbata sai ga malamai wal ayatu salatu aya na biyu Allah yana faɗa cewa zalika liman khashiya rabbahu da ya faɗi aljanna ƙarshe ya ce ya tabbatar da shi ne ga wanda yake tsoron ubangijinsa dalatun wannan yayi nuni ne ala annal jannati li ahli khashyati aljanna ba za ta samu ba sai ga masu tsoron Allah wa kaunu hali ahli hashinati da ahli hashiyati yunafi kaunu hali ghairihim kasancewan aljanna an keɓance ne ga masu tsoron Allah kaɗai to ya kore zamowan aljanna ga waɗanda ba su ba fadalla majmu'ul ayatani taron ayoyi guda biyu da yace inna ma yakhshallahu min ibadihi ulama da ya ce zalika liman khashiya rabba ala annahu laysa lil jannati ahlun illa al ulama aljanna ba da ahli sai malamai wa lam ka sani anna hadhihi al ayata wannan aya fiha takhwifun shadidun akwai tsoratarwa mai tsanani a ciki wa zalika li annahu sabata anna al khashyata min Allah ta'ala min lawazim al ilmi billah wa ka sani cewa ayan ya tabbatar cewa tsoro inda na Allah ta'ala to dole a jizimci sanin Allah don wanda baka san shi ba baka tsoron shi fa inda adamul khashyati yalzamu adamul ilmi billah inda duk aka rasa tsoron Allah to ya lizimta rashin sanin Allah ne wanda ya san Allah bai iya sabansa wanda bai san Allah bane shine yake sabon Allah wa hadhihi daqiqa wannan abu mai zurfi tunabbihu ka ala anna al-ilma alladhi huwa sabab al-qurb ila Allah ta'ala huwa alladhi yurisu al-khashyata an fadakar da kai cewa ilimi wanda zai zama dalilin kusatan bawa zuwa ga Allah wanda zai sababin kusatan bawa zuwa ga Allah huwa alladhi yurisu al-khashyata shine ilimin da yake gada tsoron Allah wa inna anwa al-mujadalati wa in daqqat وجملت إذا أقلت من إفادة الخشية كانت من العلم المضمون nau'i nau'i na mujayayya ko min sirrinta ko ta yi zurfi idan ta fita daga ladin fa'idan tsoron Allah wato yin ilimin ba zai baka fa'idan tsoron Allah ba to wannan ya zama ilimi abin zargi domin duk ilimin da bai kai ka tsoron Allah ba to zai duka wani tsoron Allah shi yasa duk malamin da bai tsoron Allah za a gan shi da takabburi ya girman kai za a gan shi da ananiya takabburi aikin shaidan ne ananiya kuma aikin fir'auna ne to duk ilimin da ba zai kai mutum tsoron allah ba to wannan ilimi abin zargi ne bai da amfani wasali suwa na uku ƙuri'a 'yan karatu a wani karatun can ya ce inna ma ya hashen laha min ibadihi ulama'u to akwai wani kira da yake cewa inna ma ya hashen lahu min ibadihi ulama'a inna ma ya hashe Allahu min ibadihi ulama bi rafi'il awwali Allahu kenan wa nazbu sani al ulama kenan to ya za ya a ce Allah yana tsoron malamai a ma'anar hajihil qira'ati ma'anan wannan karatun annabu ta'ala cewa Allah ta'ala wallau jazatil khashyatu alaihi da mustahili ne Allah ce yana tsoron wani abu da a ce ya halatta a ce Allah ya tsorace wani abu to lama hashe ilma zai ji tsoron kowa ba ko sai malamai don su suka san shi li'annahum humul lazina sune waɗannan yumayyizuna ma baina ma yajuzu wa baina ma la yajuzu suke rarrabe abin da wannan ya halatta wannan bai halatta ba ko amma jahilu amma jahili allazi la yumayyizu baina hadhaini albabaini wanda bai da tamyizi daga wannan kofa guda biyu bai iya mayyiza halal bai iya mayyiza haram fa ayyi ma balatin bihi me waye damu da shi wani kulawa ya kamata da shi wa ayyi iltifatin ilayhi wani waiwaye ma har za a kalle shi fa fi hadhihi alqira'ati nihayatul mansibi a cikin wannan qira'a cewa inna ma yahshallahu min ibadihi ulama'a to an samu matukan daraja da ulama ga malamai wata azimi da girmamawa wannan kenan amma bai hujja na hudu a cikin alkur'ani qawluhu ta'ala wa qul rabbi zidni ilman Allah ya ce ka ce Allah ƙara mini ilimi faɗin haka fihi adallu dalilin akwai mafi girman dalili wanda ya fi nuni ala anna munafasatal ilmi cewa zaɓi a cikin ilimi wa uluwi martabatihi da ɗaukakan martaban ilimi wa faraɗi da faifayewa mahabbatin lahi ta'ala son Allah ta'ala iyawo ga malami haisu a mara nabiyahu ta inda ya hori annabinsa bil izdiyadi da neman ƙari minhu Allah ya cika ma annabi komai komai Allah ya cika masa annabi ya ce utitu makarimul akhlaq an bani dukkan ɗabi'u masu kyau ba wadda ka rage mini ba wani abu na annabi abin soka ba wani abun da Allah ya rage masa amma sai Allah ya jawo qul rabbi zidni ilman ce Allah ƙara mini ilima ai wannan kawai ya isa a san darajar ilimi khasatan duna gairi ko bayan wani sa qatadatu yace لو اكتفى أحد من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام da mutum ɗaya zai nemi isuwa da ilimi da annabin allah musa alaihi salamu da ilimi ya ishe shi sai ga annabi allah annabin musa lokacin da ya wa'azi cikin bani isra'ila aka ce shin duk duniya akwai wanda ya fi ka sani ya ce babu wanda ya fi ni sani kuma babu ne Allah ce a akwai ko wanda bai ka sani sai ka je makaranta yanzu tashi ɗauki kayan ka ka tafi ka je ka nemi malami a ina wannan yake yana nan a duniya je ka neme shi to Allah ya ki gaya masa wurin don ka san ilimi ba abin wasa ba ne a ce je ka wuri ka zamani za ka samu malami a kaca ya zan yi ga malami ce to ɗauki kifi soyayye ka sa a jikinka ku ta tafiya inda ka rasa kifin nan za a ga malami a kama tafiya da haliminsa yusha'u suna tafiya aka yi tafiya aka yi tafiya aka zo inda za a ga malami kifi soyayye a cikin jaka musa ya yi bacci yusha'u yana farke kifi ya ji motsin ma'ul hayati ashe wannan tekun majmu'ul baharai ne haza azun furatun haza milhul jani akwai ma'ul hayati a wurin kifi soyayye da ya ji motsin ruwan rayuwa sai rai ya dawo mashi ya yi faka-faka ya fito cikin jaka ya fada cikin ruwa ya tafiyarsa da aka tashi maimakon anai musa ya tambayi ina kifi bai tambaya ba tashi mu ci gaba suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya ashe sun wuce inda malam yake sai can da aka yi nisa sai ce kai atina ga da'ana laƙallaƙi na min safari na haza na saba kai yoshe kawo mana abincin mu mun game da wahala malamai suka ce ya taɓa cewa ya game da wani wahala ba sai a wata tafiyar neman karatu ta yi ci a ra'aita iza a waina ila saharati mai ni na sitin hoto ma an sani da shi da gashi zalika makon na nabi a na manta an gaya maka inda muka kwanta din nan kana cikin bacci kibiye baka baka yi fada cikin ruwa fatta hada ta bi lahu bil bahri saraba a yace za ai abin da muke da makin nawa ga wani ba don a wahal da shi akan magana ilimi ya dawo daidai wurin inda za su gane ga kifin ya shiga cikin ruwa Allah ya sandarar da inda kifin zai je gaba don da kifi ya tafi abin shi can gaban sai zama kankara gashi ya shiga cikin ruwan da ya sai wurin ya zama kafa inda za a gane ga kefin musa can to sai ya ce to ana zuwa ya ce to nan ne za a haɗa da malami to da malamin ya zo haliru me yake cewa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda kaga yi magana na na dafa na taushi irin na almajiri da malami shin ma alaga wata malam ba za a bi ka ba ka sanar da ni daga abin da aka sanar da kai na shari'a sai kuma ya ce to shi kenan za ka je za ka iya eh za ka iya ya ce to ina da sharaɗi ina da sharaɗi sharaɗi na ba a tambaya na ba a tambaya na dama ya ce na kalantar sani a mai saura ita ce ni insha Allah sabiran wala asila ka amura ba zan sama maka al'amarin ba me ya faru ce ban da fa tambaya ban da tambaya to musa yana ilimin shari'a shi hajjar yana da ilimin hakika ya za a haɗe ilimin shari'a dai kar a taɓa wani kar a ci haƙƙin wani ilimin hakika kuma duk abin da aka yi allah yi ko bannan ne ko bannan ne allah ya kaddara aka kama hanya malam ce bismillah aka tsare jirgi aka shiga ana tafiya sai kai haliru malami sai ya dauki gatari yana fasa jirgi in an fasa jirgi ko me zai faru ya ce a haraka ta hali tukura ga alaha malamin shari'a zai da alkamta mal haka ake yi za ka so karɓar da mai shekara jiko na ce karkar ga allah na shi ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri aka yi ta tafiya aka sauka jirgi ana sauka cikin gari ana tafiya sai ga yara suna wasa sai ya ɗauki ɗaya buge ya kashe ya ce a katanta nafsan mai gani nafsan haba malam ya za ka kashe rai rai ka kashe shi ce na ce maka ba tambaya don me za ka tambaye ni ya ce to malam dai ka san hali na ka yi haƙuri daga yanzu dai sauran hanzari ɗaya idan na ƙara tambayan ka ka kore ni ya ce to mu je gaba suka je garin yan ɗakiya suka nemi abinci suka nemi abinci na sayarwa aka hana su a ba su sadaka aka hana suka ja su gairin ga yunwa sai ga wani katanga ƙato yana son ya faɗi sai musa ya ce bari a gyara masu katangan nan sai dai da halliru sai gyara da ya gyara sai cika gani aikin banza laushi ta zarta hanta ne ka gyara mutanen banzan da suka hana mu abinci ina ka gada ma na aice ha za ka raku bai ne bai ne ga mata malamin rabu amma kar ka je ka ce kaga malami mabannaci bari in gaya maka dalili na farko dai akwai wani sarki ne mai kwace jirgi shi kuma wannan jirgin masakai ne da kutare da makafi shi suke cin abinci idan aka bar wannan jirgin ba a balle allo guda ɗaya ba sarkin zai kwace to shi sa muka yi musu haka nan da ya aka je wurin ko sarki ga ballan jirgi ne bai karba amma shi wancan na biyu kuma da muka je na kashe yaro iyayensa mutanen kirki ne iyayen yaron nan amma yaron a sanin allah mutumin banza ne in yi girma zai halakar da iyayen za su bi hanyar shi sai allah ya ce a canza musu wani sai aka kashe shi sai allah ya kama musu wani wancan garin kuma da na gyara masu katanga akwai wani dukiya na wani bawan allah da ya ɓoye ma jikokinsa idan katangan nan ya fada ba za su iya ɗauka ba shi sa muka gyara to a nan inda za ka bi karatun lokacin aibi da zai fasa jirgin sai dangana aibin da kansa ya ce fa'arattu a na'ibaha ne nufin aibata ta da yake aibi ne mai dangana da Allah ba a dangana ma Allah aibi can kuma wajen kashe yaro da yake gyaran ne zalla sai ce fa'ara da rabbuka ubangijin ka yi nufin an yi kuma hairan da yake gyara ne zalla ko saboda akwai ladabtarwa da yawa a ciki to anan kaji abin da ya faru to wannan kawai ya isa alhamisu na biyar kana li sulaimanu alaihi salamu mulki duniya annabi sulaimanu yana daga cikin mutum hudu da suka mallaki duniya gaba daya ma kana hatta annahu qala har ya ce ma Allah rabbi hamli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da bai dace ka ba wani ba bayana ya zama dabbobi itatuwa duwatsu mutane in kai sarkin mutane ne kana magana da dabba duk shi ya zama sarkin kowa shi yasa wata rana annabi ya ce ina sallah a masallaci da daddare sai wani shaidan ya zo yana so shaidani wai yana so ya sa mini waswasi yana mu haka annabi ce sai na kama shi na daure na ce mutumin banza sai kowa ya ganka da safe sai annabi ce sai na tuna maganar dan uwana ya ce Allah ya bashi mulkin da bai dace a ba wani ba bayan to in na daure aljani na zama Suleiman na ce to tafi ya sallame ka shi ma duk ya kare alfarman Suleiman to Suleiman din nan da aka bashi ilimin min ba ali fa innahu lam yaftahir bai taba sarauta da sarauta bai taba fahari da mulkin ba duk ya san abin banza ne waftahara sai fahari da ilimi hay su kala inda yake cewa ya ayyuhan nasu ullimna man yaqaddairi wa ita wa utina min kulli shay kai mutane an fasanar da mu bai ci an ba mu mulki ba an sanar da mu maganan tsuntsaye an ba mu komai da Allah yake babawa ya bani faftahara ya yi fahari shi suleimanu bi kaunihi aliman cewa ya sani bi man digi ɗairi maganar tsuntsaye fa'iza hasuna min suleiman an yabta hira bai zalika da ilimi idan ya yi kyautatu ga suleiman ya fi fahari da ilimi fala an yi hasunan bil mumina an yabta hira bi ma'anar rabbil alamina ashe ya fi dacewa ga mumini ya yi fahari ya san ubangijin dalikai kana hasan shi fi kyau لأنه domin shi قدم zalika ya gabatar da wannan ala qaulihi wa ituna min kulli shay'in an ba mu dukan komai wa ilan kuma fa innahu ta'ala lamma zakara kamala halihim qaddama ilma da Allah ya ambaci cikin halayensu ya gabatar da ilimi awwalan da farko tsakanin dawo da Suleiman me ya faru dawo da shi haifi annabi Suleiman وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إلى قوله وكلا آتينا حكما وعلما النبي داود النبي الله شيا في النبي سليمان الله يا باشي مريا har annabi sallallahu alaihi idan yana karatun tsuntsaye ke sauraron muryarsa da sauransu to ranar sai aka yi wani abu da mai gona da mai dabba mai gona ya shiga gonan wani ya cinye kayansa sai so kawo kara wajen annabi suleiman annabi dawuda annabi da ya ce to kai tun da ya bata maka gona ka kwashe dabbobin shi kuma ya karbi gona shi suleiman na waje ya zo ya same shi mai baba ya hukunci ya ce ga yadda ya hukunci to ni ko in da ni ne ba haka zan yi hukunci ba da sai in ce kai mai gona ka karbi dabbobin baka mallaka ba kai ta shan nono kai ta kiwon shi kuma ya gyara gonan har ya kai inda ya bata sai kowa ya dauki nashi sai suleiman ya fada ka sai dawo da yaji kaji bayan allah sai ce wallahi ilimin ka yafi nawa kyau sai ya dawo maganan ɗansa to shine allah ya ce wa kullan dukkansu da dawo da suleiman izi hakuma ne fil harsi yayin da suka yi hukunci akan noma Allah ya ce kullum kowanne atayna hukuman wa ilman mun ba shi hukunci da ilimi summa innahu ta'ala zakara ba'da zalika ya ambata bayan nan ma ya ta'allaku abinda yake rataya bi ahwalid duniya da haliyan duniya fadalla ya nuni ala anna al-ilma ashraful ashiya cewa ilimi shine mafi daukakan wani abu asalin shida kala ba'dhum al-hulhulu shashi ne ce huda huda alhuda huda tsuntsu ne na suleiman raunin tsuntsu ma annahu tare da shi fi nihayatul lufi ya kai matukan rauni wa ma annahu kana fi mawqifil mu'atabati kuma an kamo shi lokacin wurin zargi ai an rasa ruwa ne Allah annabi sallallahu alaihi mali la aral huda huda ina al huda huda shi al huda hudan nan ke cikin ƙasa idan annabi Sulaiman na tafiya aka buƙaci ruwa shi zai zo ya koto a wajen da ya koto aljannu sai su yi aikin sa komin zurfin ruwa za su fito da shi to annabi Sulaiman na tafiya lokacin neman ruwa ya zo ba al huda huda aka neme shi aka rasa a duniya nan duk babu annabi Sulaiman ya ce to ni ko sai na azabtar da shi ko in yanka shi to ashe inda ya je din nan ya je yaƙi ne ya je ganin ya ga bilkisu ne yana ganin mulki irin sulaiman sai je ga wani mulki mai kama da na sulaiman ya je ya kewaya ya dawo to wai lokacin da aka dawo da shi me zai faɗa abin da ya faɗa a hattu bi malam tuhim bihi na kewaye abin da baka wato na san abin da baka sani ba tun da ya cewa annabi sulaiman sai aka saurara masa na samu wani ilimin da ba a sani ba kai baka sani ba sai aka ce to ilimi ne a tsaya a saurari ilimin falaula annal ilma da ba don ilimi a sharafal ashiya shine mafi daukakan abubuwa ba a wadanda farko fa min ainal huda huda an ya takallama fi majalisar suleiman yaya zai yi ma al huda huda ya magana a majalisar suleiman ga misali hadar kalami da misalin wannan zance walizalika saboda haka yuran rajulun saƙidu shewa ya kawo misali ana ganin mutum mai saniyan daraja ba kowa ba iza ta allama ilma in yana mai sanin ilimi sara sai zamo na fi dalƙawarin duk abin da ya faɗa sai zartu ko da ga sarakuna ne ala saladi wa ma zalika haka bai samu ba illa bi barakatul ilimi sai albarkan ilimi asabi na bakwai Ƙala alayhi salatu wassalam ma'aikin Allah ya ce tafakkur sa'atin khairun min ibadati 60 sana to tunane a janibin ubangiji tunane ga janibin ubangiji ya fi ka yi ibadan shekara 60 tunane ga janibin ubangiji ya fi shi ibadan shekara 60 menene shi za a rarrabe maka ka gani wasu tafsir wajhani akwai fuskoki guda biyu a rarrabewa tabli haluma ɗayan an na tafakkar shi tunane yusiluka ila Allah ta'ala yana sadar da kai zuwa ga Allah ne wal ibadatu ibada kuma abinda za ta yi maka tusiluka ila sawabin lahi tana kai ka wajen ladan Allah ne to da wannan ta kai ka wajen lada wannan ta kai ka wajen mai bada lada wanne yafi tunani ne kadai za ka yi tunani a cikin ubangiji zaka ji masu tauhidi suna cewa fanzur ila nafsika sun manta kali lil alamin ulun sun suni Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan can ce da ayatin la ayatin ka dubi kanka ai ba ne da ka dubi sama ya Allah ya shi ka dubi na kai Allah da girma yake wannan tunanin zai sadar da kai ga Allah amma ibada sallah azumi zakka kyauta abinda zai baka lada da a hada ka da ladan da a hada ka da mai ba da ladan fa to Allah shi ne mai baka lada wallazi yusiluka wanda yake sadar da kai ila Allah zuwa ga Allah khairun yafi maka mimma yusiluka daga wanda zai sadar da kai ila gairi Allah zuwa wannan Allah asani na biyu anna tafakkura shi tunani amalul qalbi aikin zuciya ne wada'atu biyayya kuma amalul jawarihi aikin gabobi ne saboda haka walƙalbu ashrafu minal jawarihi zuciya ya fi gaba ɗaukaka domin shi gaba shi gabo ne me gabo inda aka ce bishi ne zuciya ne idan zuciya na son ka je masallaci kafa ya isa ce kare ba zai je ba hannu ya isa ce ba zai je ba idan zuciya ya ce ka je gidan giya kafa bai isa ce je ba ashe zuciyar shi ne don zuciya shi ya fi ɗaukaka ashe aikin zuciya ya fi na gabobi walƙalwa ashirafu min aljawani fa za amal alqalbi wannan shi aikin zuciya ashrafu ya fi ɗaukaka min amal aljawani wallazi yu'akkidu hadha alwaja wanda yake karfafa wannan magana fadin Allah ta'ala waqimis salata waqimis salata ka tsaye da sallah da zikiri don tunawa da ni in ka je sallah ya isa ka tuna sallan kowa da kowa irin shi daya shugaban kasa ne sarki ne malami ne da kowa dole sai ka tsaya gaban allah nan dole ka yi ruku dole ka yi sujada ba wani a cikin masallaci da ka shiga dama abin da za a ce maka to ba wani ba algafata malam akbar allahu akbar wato allah na zubar da kowa kai ne akbar haka din nan da ka dauka na daga su allah na zuwa allahu akbar sai ka shiga munajati shi ne sai aqimi salata da zikiri ja'ala salata ya sanya sallah wasilatan tsari ila zikirin kalbi zuwa zikirin zuciya wal maqsudu ashrafu min al wasilati abinda ake nufi shi yafi daukaka daga tsarin da za a kai abin da nufi wadalla zalika wannan yayi nuni Allah inna ilma cewa ilimi ashrafu yafi daukaka min gari daga wannan sa asaminu na takwas fadin Allah ta'ala wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayhi azima Allah ya sani da kai abin da ka sani ba falalan Allah yana da girma a wajenka fasamma da ilma aziman ya tambayi ilimi ya ce falalan Allah mai girma ne a wurinka kaga ya amma duk abin da Allah ya ce azim to girman shi ko ya kai girma amma wajen hikima sai ya ce wa man utiya hikimaka ta bakar utiya khairan kathira khairan kasira bai ce azima ba a nan falhikimatu hikima hiyar ilimi shine ilimi wa kala alam ala yace ar-rahman ubangiji rahmana allama al-qur'ana ya sanar da al-qur'ani faja'ala hadhihi an-ni'mata muqaddimatan ala jami'in ni'ami ya sanya wannan ni'ima ya gabatar akan dukkan ni'imomi fadalla ala annahu ya yi nuni bisa cewa shi aflalu ya fi min gaidi daga wannan التاسع نترى أن سائر كتب الله sauran littafan Allah gaman wanda ba ƙur'ani ba na ikatun ta yi magana da falalan ilimi amma tauratu ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce ga annabi Musa alaihi salam azumi hikimata ka girmama hikima wato shine ilimi fa inni la aj'alul hikimata fi qalbi abdin ba zan sanya hikima a cikin duciyan wani bawa ba illa wa arattu an akfira lahu sai na riga na niyan zan gafarta mishi fa ta'allamha ka nemi sanin ilimi ka nemi sanin hikima Allah yana gaya wa annabi Musa a cikin attaura summa amal sannan ka aiki biha da ita summa buzurha sannan ka bada ita da kai ta nalu bizalika karamati don ka samu girma na a nan duniya wallahi na da lahira to alhamdulillah mun gani lokaci ya yi sai mu tsaya nan sai kuma wani sati allah ya kai wani makaranta muka dace allah ya ba mu ladan sa wani muka kuskure allah ya gafarta mu bayan allah da suka rusu allah ya gafarta musu manta malam kabiru allah ran ma shi ma allah ya masa wafati allah ya masa rahama makaranta masa kulwa sha daya salatul fati uku uku an ji ya gare shi sunan